مهود بحفظ الله في كل هيئة ففيها لإيلاد وفيها لنشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل ركاب المشركين بودعة ضلوؤهم من زؤرها ليس تهدؤوا yace mahudin bi hibzillahi shi annabi sallallahu alaihi wasallama mahudun abin kewayewa ne bi hibzillahi da kariyar Allah wato kariyar Allah ce ta kewaye shi ko ta ko'ina ce sa babu wani abu da isa ya same shi sallallahu alaihi wasallama fi kulli hay'atin a kowane irin yanayi ba wani yanayi ko wani lokaci da ya rabu da kariyar Allah sallallahu alaihi wasallama fa fi hali iladin a halin haihuwarsa yana cikin kariyar Allah wa fi hali nash'atin a lokacin tasowarsa yana cikin kariyar Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da yana gurin halimatu sa'adiyya radiyallahu anha akwai abubuwa da suka faru a gare shi wanda wannan ne ya tsorata ta ta dawo da shi gida tana kaunarsa tana son sa amma sai ta ga yayi abubuwan da ba za ta iya jurewa ba daga ciki tana zaune sai ga abokan wasansa sun dawo a guje suka ce halima dan uwanmu ba ƙuraishen nan ga wasu mutane ta sun kama shi sun kwantar da shi sun tsaga masa kirji a ce an kwantar da mutum an tsaga masa kirji ko a wannan lokacin ba a wancan ba ai tashin hankali ne abin da yasa ya zama akwai bambanci in a yanzu ne an yadda akwai operation ana iya tsaga kirjin mutum a hada a wancan lokacin ba taba jin labarin zai yiwu a tsaga kirjin mutum kuma ya tashi ba to sai hankalin ta tashi tana tahowa a guji ta ga mutum ya taho ta rungume shi me ya faru sai ce mata wasu mutane ne biyu suka zo mun sai ɗaya ya tambayi ɗaya shi ne sai ɗayan ya ce eh shi ne suka kwantar da ni suka tsaga ƙirjina suka ciro zuciyata suka wanke suka cire hazzu shedan daga cikin zuciyata sannan suka mai suka rufe ta buɗe ƙirjin bawan Allah ta ga babu alamar ciwo ta ce to wannan wani irin mutum ne ta dawo da shi gida ba daɗewa tana zaune sai ga yara sun ƙara dawowa a guji ɗan uwanmu ba ƙwarai shi zaki ya tare shi zaki a ce zaki ya tare mutum ai kaga ba za a ɗauko sanda abu zaki ba hankalinta ya tashi tana fitowa ta daga mutum ya taho to ta rungume shi me ya faru sai ce mata muna cikin wasa sai ga zaki sai na je na tambaye shi me kashi nan sai ya ce min wai ya zo kiwo ne sai na ce masa ai zaki baya zuwa cikin mutane kiwo sai ya ce da ni wallahi bai san ina nan ba da ya san ina nan da bai zo ba amma na ce mai kai ya ƙara zuwa kiwo cikin mutane kai ɗin kuka yata da shi ya ce eh ni to halima ta ce to wannan ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfi na dalilin dawo da shi gurna na aminatu kenan imam yusuf na bahani a cikin littafinsa hujjatin lahi alal alamin yake cewa a ran da za ta dawo da shi din ma ana shigowa garin maka sai ta neme shi ta rasa a cikin garin maka ta neme shi ta rasa ita kaɗai ta dawo gurin aminatu ta ce aminatu mun taho da ɗan naki amma mun shigo maka lami lafiya na neme shi ta rasa ta ce kake damu wannan ɗan ba abin da ya same shi tuna na aminatu sai aka gaya abdulmuttalib cewa sun dawo gari tare da muhammadu amma ba a gan shi ba abdulmuttalib sai ce ba abin da ya same shi can abdulmuttalib ya fita akan taguwa yana neman sa sai ya gan shi a zaune a gindin wata bishiya sai ya ɗauko shi me ya faru sai ya ce mun shigo da halimatu sa'adiyya sai mala'ika jibril ya zo yana son mu gana shine ya ɗauke ni muka je muka gana sai ga tana zaune sai ga sun dawo sai ai ga abin da ya faɗa nana hali nana halimatu sadiya ta ce wa nana aminatu wannan dan ba irin sauran yaya bane kin ji kin ji kin ji kin ji irin abin da na gani a tare da shi na ba dadewa nana aminatu suka tafiya da shi sun yi tafiya a hanyar dawowa wannan rashin lafiyar ta kama ta to shine take gaya masa wannan baitukan shahararrun baituka tana ce masa in sahaba a basartu fil anami fa innaka baba'usun ila al anami dinu abikal jaddu ibrahim fallahu an haka anil asnami allah tuwalliha ma la qawami tun anan take gaya masa kai annabi ne allah zai aiko ka amma ga wani a gefe yana ta ba musulma bace tana gaya masa in abin da na mafarki na gani ya tabbata allah zai aiko ka kai zaka hana abautawa gumaka zaka zo da addinin kakanka annabi ibrahim za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza in take gaya masa ma abin da zai yi sai Allah ya ɗauke ta ta koma ya koma hannun kakansa a hannun kakan nasa Abdul Muttalibi nan ma yana cikin kariyar Allah ya koma hannun baffansa Abu Talib suna tafiya wata ran da baffan nasa Abu Talib kishirwa ta kama baffan sai baffan yake cewa ɗan nasa ɗana kishirwa nake ji maimakon ɗa ya ce baba ina jin kishirwa sai babban ne ya ce ɗana ƙishirwa nake ji ƙishirwa kake ji ya ce ya ce sau sau kaka sauke ni ya sauka daga dokin ya sauke shugaba alaihi salatu wassalam ya sa dunduniya ya kafa sai da ki ƙasa sai ga ido ruwa bul bul bul bul ya ce sha ya bafa baffan ya sha ya ishe shi ya ce ka ƙoshi ya ce eh ya sa dunduniya da ki gurin sai ruwan ya tsaya ce to mu tafi to shine mahudin bihim zillahi fi kulli hay'ati fa fi hali iladin wa fi hali nash'atin haka ta su cikin kariyar Allah Yahudawa suna so su ce shi ma ba za su iya ba yana cikin tsarin Ubangiji Allah ya lanyace shi da kariyarsa subhanahu wata'ala har ya girma alaihi salatu wassalam to sai ce falan manta haba asan a lokacin da ya isa ya kai gwarzo san da ya kai gwarzo umidda bijur'atin sai aka karfafe shi kuma da jarumta sai ya zama jarumi jarumin da ba a taba irinsa ba alaihi salatu wassalam shi ne jarumin da an kore shi daga mahaifarsa garin makka zai batta yana laɓewa a kogo ya kwana uku a laɓe bayan kwana uku ya fito ya ɗau hanyar da tafi madina suratsi ya gan shi ya bi shi ya je ya riske shi a lokacin mahaifarsa fa zai bari mahaifar da aka haife shi amma sai gashi yana gaya suratsatu suratsatu kwantar da hankalinka kai za a ba mun duwa kisra wai yana gaya wa suratsatu hanna isa madina hanna kafa daula a madina hanna zo na kwata maka hanna gama yakan larabawa hanna jina ya kisra mun duwa kisran ma kai za a ba kwantar da hankalinka suraka suraka ya ji magana wata iri yaya mutumin da zai bar mahaifarsa da laɓe-laɓe don mu gane mummunan misali kamar yau misali ba su yanayin siyasa ake ba a zo a yi zaɓe yan takarar gauna guda goma su tsaya na ƙarshe wanda shi ya fi kowa rashin ƙuri'a sai kuma ya ma alƙawarin bari kai zan ba wa ministan harkokin wajen ƙasar amerika zan ba ka minista na harkokin waje na ƙasar amerika a ina jin dariya za ka yi masa duk wanda yi wannan abu to wannan shine mummunan misali shugaba alaihi salam mahaifarsa fa zai bari amma yake gaya masa zan cinye su fafawa na duniya su ne farisa mun duwan ma kai za a bawa su raƙar da sai jikinsa ya mutu to ku sai da tabbata lokacin da abin ya tabbata shugaban ma baya duniya alaihi salatu wassalam ya yi wa fati zamanin sai da na umaru aka je aka cinye farisa din aka cire manduwar ana karɓar manduwar aka danka wa khalifa sai da na umar sai ta ina su raƙatu duk gurin ba wanda bai kuka ba a ranar sai ga alkawarin da shugaba ya maka ran da zai bar mahaifarsa ya gaya ma za a yi wannan rana aka danka wa suraka shi wannan munduwar a ranar fata cikin ganima ta wannan an yi kyautarta suraka ce ga kyautarka sahabban nan ba wanda bai yi kuka ba a rana shugaba alaihi salatu wassalam ya yi wa suraka ta alkawarin wannan ranar da bai mallaki inda yake takawa ba alaihi salatu wassalam to wannan ita jarumta ba tsoro ba razani abin da aka sa a gaba ana da zafin sai an yi nasara a kansa shine lokacin da ya fara aika wa sarakunan duniya wasiƙa su musulunta su kubuta sai aka aika shi sarkin kisra din lokacin yana jin duk duniya ba mai karfin sa sai ga wasiƙa kan musulunta ka kubuta in ba haka ba kuma zami maganin ka sai yake mamaki yanzu a duniya akwai wanda zai iya gaya min wannan magana waye wannan aka ce annabi ne ya bayyana a cikin larabawa ya ce yanzu larabawa har sun yi waye wadda za su iya cewa za su yaƙe ni sai ya aika wa sarkin yaman ya tura mutum biyu su ɗauko masa wannan mutumin wanda ya aiko mai da wasiƙa mutum biyu zai tura su ɗauko masa shi sarkin yaman ya karɓi saƙo sai ya ce to kisra bai san waye wannan ba kuma wani abu da ya yi da aka zo da wasiƙa sai ya ga saɓanin sauran sarakuna ba wanda iya ga wa annabi wasiƙa sai sarkin kisra da saƙo ya zo wa annabi ai da aka kai mai wasiƙan ma ya gawaye annabi ya ce ya gawaye mazzaqallahu mulkahu ce Allah ka yaga mulkin sa yau ina kisra suke babu su yau ba wanda zai ce ma ga kisra amma farisa da basu yaga mai wasiƙa ba har yau suna nan su ne irani iran ba iraq ba iran su ne ga su har yau suna nan rumawa ba su yaga mai wasiƙa ba suna nan har yau su ne turkiya ingila ma ya tura musu wasiƙa ba su yaga mai wasiƙa ba su ma ga suna nan har yau duk wanda bai yaga mai wasiƙa ba Allah ya ƙara mulkin sa amma kisra da ya raina shi ya yaga wasiƙar aka ce Allah ya yaga mulkin nasa sannan kuma ya ce a tura mutum biyu su ɗauko shugaba sarkin yana ya ce eto bai san shi ba sai ce to amma dole mai biyayya tunda ni hakimi ne a ƙarƙashin sa sai ya tura mutum biyu ku je amma ce mai za ku yi sarkin kisra ne ya faɗa ba kun zo ne ku ɗauko shi ba annabi alaihi salam yana zaune sai ga mutum biyu sun zo suka kai ga annabi mu yan aiken sarkin yaman ne sarkin kisra ne ya turo masa wai a turo mutum biyu su ɗauko ka to shine yace mu zo mu gaishe ka dan a cika umarnin sarkin kisra ba dan mu ɗauko ka ba sai yace to ayin kun je ma ku gaya wa sarkin naku a daren jiya shi kisra ɗansa ya kashe shi ɗan sanna cikinsa ya kashe shi yau ba shi bane sarkin sai ya tarwatsa musu tunaninsu a lokacin da babu transport bare a ce wani ne ya hau abin hawa ya zo ya faɗa babu communication bare a ce waya aka yi ko a rediyo aka faɗa ko a talabishin ko ba wani labarai kuma abin ya faru a daren jiya amma yau ya sani sai suka tashi ba su tsaya ko ina ba sai gaban sarkinsu ce ai da muka je ga abin da ya ce a daren jiya ɗansa ya kashe shi yau ba shi bane shugaba sai ce to ni ma har yau sako bai zo ba sai mu jira bayan wata ɗaya ba sai ga wasiƙa daga ɗan kisra ɗin yana gaya wa sarkin yaman mu baya aka ta dawo ƙarƙashi na yau babana ba shi ne sarki ba ni ne sarki ai bayan nan mutum biyu sai suka da madina ce to mu mun ga guri wanda ya wannan ba a bashi ba ba a bashi ba kuma duk mai hankalin ya ga ka ai ba zai basa ba duk mai hankali sai dai wanda Allah bai raba ya bashi ba to shine falamman sahaba asan umidda bijur'atin sai ya zama sadauki ya zama jarimi kowa yana shayinsa to sai mutum ɗaya ne ya taɓa tarasa shi ne ubayyu ɗan kalaf ubayyu ɗan kalaf shi ubayyu ɗan kalaf tun annabi alaihi salatu wasalam bai yi hijira ba yake wa annabi barazana kisa sai yake gaya wa shugaba alaihi salatu wasalam ni ne zan kashe ka annabi sai ya shiru sai ya wuce to haddiran nan abin yayi yawa sai annabi alaihi salam ya ce ana aqtaluka insha Allah ni zan kashe ka in Allah ya so to ubayu dai bai sauya daga wannan ra'ayin nasa ba har shugaba ya hijira da madina yana da wani doki kullum sai ya bawa dokin dawa yana kiwon sa da dawa saboda wai yana so a kansa yake so ya hauye yi wa shugaba shahada haka yakin badar bai yi magana ba da aka zo uhudu sai ya ga an jiwa shugaba alayhi salam rauni jini yana ɗibansa har sai da shugaba alayhi salam ya suma haƙoransa ya faɗi haƙorinsa ya faɗi da ya ga halin da shugaba ya shiga sai ya fito filin daga sai rika kwallawa shugaba kira fito gani to kuma a wancan lokaci in mutum ya fito mubaraza ya kama sunan ka ya fada to ya kalubalance ka ba wanda zai kwace ka sai ka fito kai da kanka shugaba alaihi salatu wassalam ya ji kiran ubayyu dan kalaf sai da na ali ya zafira zai fita shugaba ya ce ali dawo ba kai ya kira ba ni ya kira sabai suna kuka ya rasulullah a wannan halin zaka fita saboda sun ga halin da yake ciki hawa doki wallahi bai iya ba sallallahu alaihi sai da ya taka bayan talha sannan iya hawa doki ko kuma a wannan yanayin suka ji an ce ya fito shugaba alaihi salam sai ya karbi sanda a hannun na kusa da shi kawai sai ya fita ubayyi ga tagobi yana kai kawo gaba ɗaya filin sai ya cik ana kallon ya za a kare shugaba alaihi salam yana daga wannan sandar sanda sai ya samu makoshinsa yana takamar sai ta burma masa kirji sai cire sai ya dawo ubayi ya faɗi ana yana mata gungun jini ya iya fito ya dinka lotsewa kamar roba wadda aka sa akan wuta ya dinka mu kadewa shi shi kadai ya dinka katala ne Muhammad katala ne Muhammad Muhammad ya kashe ni kafirai yan uwansa suka dinka cewa la ba asa Allah ya kara kai ka tare shi kai ka tare shi sai yake ce musu wallahi da kun san me nake ji yanzu da ba ku yi min haka ba yace da da yazo ba sanda ba kaki in yi tuba ba sai na mutu saboda karfin da na ji irin nasa to sun ɗauke shi a hanya ya mushe to malamai suna cewa a lahira ba wanda zai sha azaba irinsa domin shi kadai ne aka samu annabin rahama ya kashe shi alayhi salatu wassalam shine wani mawaki yake wa annabi kiraji yana kai ne ka soki ubayyu ni kai zan yaba kowa ya tare kan mutan gidan sa koka duk wanda ya tare annabi sai an yi kuka a gidansa sallallahu alaihi wasallama falamman tahaba asan umitta fitur atin ce a zalla riƙabal mushrikina annabi ya kaskanta wuyan mushrikai biwa da atin duka sai da ya take su sai da kowane mushriki sai da ya daina magana sai da ya daina cida a duniya annabi alaihi salatu wasalam bai yi wafati ba sai da kowa ya zama yana jin tsoron sa daga san da ya yakin tabuka ya je suka kasa ya kasa ya dawo daga ranar duk duniya da sallama masa aka rasa wanda kuma zai ƙara ta rasa alaihi salatu wassalam dulu'uhumu min zu'uriha laysa tahda'u dulu'uhumu zukatarsu shine wato wai qulubuhum shine dulu'uhum zukatan kafirai laysa tahda'u bata iya nutsuwa ba min zu'uriha saboda tsoron wannan jarumta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin da yasa Zainab ta yi wa Annabi alaihi salatu wassalam sammu ta sa mai a karfata ta ce na fuskanci ka gallabi duniya ka fi karfin kowa duk wanda ka tara sai ka ga bayansa to shi yasa ita kuma ya ce wannan abin don ta gani idan sarki ne ta hutar da duniya daga shi in kuma annabi ne ta san ba zai ci abin ba to da bai ci din ba ta ce ta yarda shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah amin amin Allah